من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله جماعه المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya ba mu ikon sauke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan da ke ciki allah subhanahu wata'ala ya karfafe mu da mu da yaran mu da baki da kai a yau muna safiyar lahadi takwas ga watan muharram hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 14 ko ga watan bakwai a gani 14 ne ko na shekara 2024 miladiya ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aƙidatul islamiyya ta sahilul aƙidatul islamiyya mun tsaya a shafi na 41 a wancan sati kuma muna cikin bayani akan maratibul qada'i wal qadar guda hudu da muka zano kenan zam tashi wa min ahammul masailil qada'i wal qadar shekara ta karshe a shafi na 41 ko kwa gani shekara ta karshe shafi na 41 wannan shine darasinmu na 29 kenan yau a cikin wannan littafin mala ya ce wa min ahammul masailil qada'i wal qadar allati yajibu 'ala al muslim an yu'min biha yana daga cikin muhimmanci mas'aloli game da abin da shafi al qada'u wal qadar qadarar Allah da hukuncin Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa allati yajibu 'ala al muslim an yu'min biha wadda take wajibi ne akan kowane musulmi namiji ko mace ya yi imani da su ya san su ya yi imani da su kuma ya yi aiki da su na farko an yi umina bi anna jami'i ma qadarahu Allah ta'ala hikimatun wa adal musulmi wajibi ne ya yi imani da cewa dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara duk abin da ka ga yana faruwa a cikin rayuwa so saboda haka hikimatun wa'adana akwai hikima da adalci duk abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta to akwai adalci akwai kuma hikima ka gano baka gano ba a matsayinka na bawa mai imani mai bin umarnin Allah subhanahu wataala ana so ka yi imani ka bar wa Allah al'amuransa ka san meye dalilin ka gano hikimar ba gano hikimar ba kadda ka ce a a kai sai ka gano abu sai ka gano hikima abu tukun kai imani abu wannan shine abin da ya batar da yan sauran alfiraqud dala musamman yan falsafa a ce abu ba gani ba ya za a yi kai imani da abin da ba gani ba aljanna a ce kaje ka ganta ce a'a ka shafa ba ka shafa ba wuta ka ganta a'a ka shafa a'a cikin dami ba ka ga aljanna nan ba ba gaba da kawai kuma haka na sai ka yi imani da abu to kaga a nan daga nan ba ma ba a da alhaƙi illar dalal ba ma za ba da alhaƙi illar dalal bayan gaskiya to sai bata wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ce ban ba ku ilimi ba sai dan kankani iyaka tsaya ga inda Allah subhanahu wataala ya tsayar da kai ba komi ne ba ka sani kace komi sai ka gano na hikimar Allah me ya sanya Allah ya kaza wanda Allah ya sanar da kai na hikima kai amfani da shi wanda bai sanar da kai ba kuma ka bari abinda ake bukata da kai a matsayinka na musulmi mai imani idan an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ko Allah ya hana manzon Allah ka bi umarnin nan ka hannu kawai shi kenan Allah ya ce ai abin kaza nan ka ce a ni ai ban gane hikimar da ya sanya aka yi kaza ba a me ya sanya dalilin za a ce kaza a filis bai aka ba to wannan kuma bata ne zaka shiga wa qad sabata an abdullah bin mas'ud qala hakika ya tabbata hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadun qattun hammun wala hazanun faqala allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وزهاب حمي إلا أذهبه الله حمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وهو تعالى يقدر الخير والشر لحكم عظيم يعلمها والشر بالنسبة إلى تقديره تعالى حكمة وعدل فالشر المحد ليس إليه تعالى حديث يا تبت daga Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Mas'ud yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan mu saurari wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa babu wani mutum asaba ahadan qattun hamun wala hazan wanda bakin ciki ko damuwa suka same shi bakin ciki damuwa shiga wani hali wani iyasu mutumin da damuwa ta same shi faƙala sai ce allahumma inni abduka mutum ya karanta wannan addu'a in ji mansu Allah sallallahu Alaihi wasallama duk mutumin da damuwa ta same shi ko bakin ciki ko wani hali na kakani gasu ya karanta wannan addu'a ga ma'anar addu'ar ta ce allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ibnu ammatika dan baiwarka nasiyati biyadika ma'ana makange mata ko kokaina a gare ka a hannunka majin fiye hukumuk hukuncinka mai zartuwa ne a gare ni adalun fiye kada'uk kuma duk abinda ka hukunta a gare ni adalci ne kai as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna wanda ka ambaci kanka da shi aw allamtahu ahada min khalqik ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittunka aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma Allah wanda kake banci kanka da shi kadai a ilimin gaibi ina roƙonka da wannan abubuwa an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi ya Allah ka sanya alqur'ani ya zama dausayin ga zuciyata dausayin zuciyata wa nura sadri Allah ka sanya alqur'ani ya zama haske ne ga kirjina wa jala'a huzni Allah kuma ka sanya ya zama shine yayewa kwarayewa ta bakin cikina na wa zihaba hammi da tafiyar damuwar da nake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba mutumin da zai shiga cikin damuwa ko matsala bakin ciki ne ko wani al'amari da ya shafe shi ya dakura shi mutum ya karanta wannan addu'a bakin daidan nan Allahumma inni abduka ibnu abduka ibnu ammatika nasu yati biyadik ma jinfiya hukmuka عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وزحاب حمي باكين ديدنا illa azhabahu Allah hammahu wa huznuhu duk wanda ya karanta wannan addu'a jiman su Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sai Allah ya tafiyar mishi da damuwar da yake ciki kuma ya yaye mishi bakin cikin da yake ciki duk wanda ya karanta wannan addu'a jiman su Allah sallallahu alaihi wa sallam wa abdalahu makanahu farhan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canza wa mutumin nan wannan damuwar da yake ciki sai ta koma mashi farin ciki shi kuma wani addu'a ba ƙarama addu'a ba ce ba ƙala faƙila ya rasulallah a ce aka ce ya manzon Allah aladat allamuwa shin ba mu koya wa junanmu ba ba za mu sanar da ba ba za mu karantar ba faƙala bala yambagi liman sami a ha'an ya ta'allama sai mansu Allah sallallahu Alaihi wasallama ce du ya dace ga duk mutumin da ya saurari wannan addu'a ya ji wannan addu'a to shi ma ya karanta shi ma ya isa shi ma ya sanar bafuwa ta'ala ya ƙadurar alkhairu wa sharra ne hukumi domin Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙaddara alheri da sharri da wata hikima mai girma da hikamin azima saboda hikima mai girma ya alamu ha wanda shi ubangiji kadai ya sani kai baka sani ba abinda ake so a gare ka a matsayinka na bawa mai imani kai imani ka ka bada kai ka bi umarnin Allah da manzo shikenan ka huta ka dawo me ya sanya Allah ci ayi me ya sanya a a kawai ka bi in ka bi umarnin Allah kuma kana wannan abin da sharadi kuma kana mai kyautata niyyarka ikhlasi domin zala ce innamal a'malu binniyat duk abinda mutum ya tsarkake niyya yayin shi da ikhlasi dan Allah to zai ga sakamakon alheri a wurin amma duk abin ko kayi shi in ya kasance babu ikhlasi to akwai matsala wa sharr binisbati ila taqdirihi ta'ala hikmatun wa adal sharri game da binisbati ila taqdiri zuwa ga kaddarawar Allah subhanahu wata'ala gabawa akwai hikima akwai adalci fasharul mahar mahad laysa ilayhi ta'ala amma shi tantagariyar sharrin ba daga Allah subhanahu wata'ala kai ne kai wa kanka domin Allah ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum da abin da ya sami ka nausi ba sakamakon abin da hannayenka ne ta aikata domin allah subhanahu wa ta'ala ya turo da manzo manzon ya karantar ya isar kaza da kyau kaza ba da kyau ka gujewa kaza ga hanyar alheri ga hanyar sharri sai ka gagara bin hanyar alheri sai ka bi ta sharri ka kai ka sha makanka wa yadkhulu fi zalika al-ma'asi wa da'at saboda haka haka kuma saban Allah da da'ar Allah duk suna shiga ƙarƙashin haka fa inna Allah ta'ala bi fadlihi yuwaffiqu al-mu'i'a li fi'li da'a domin Allah subhanahu wata'ala da falalarsa yana datar da mai da'a zuwa ga da'arsa idan na kwarai ne kana da kyakkyawan niyya kana da kyakkyawan guri da'a ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ƙara maka muwafaqa ya maka muwafaqa akan yi da'a وبعدله يكل من يشاء من خلقه إلى نفسه kuma da adalcin shi ne Allah subhanahu wataala yake barin wanda yake so ya bar shi ga kansa domin idan mutum ya dogara shi kuma ya bar Allah ya dogara ga kansa sai Allah ya kyale shi ga kansa sai Allah ya bar shi ga kanshi ya ga kama tsiya ma kanka tunda ka bar Allah ka dogara kanka sai Allah kyale kai da kan naka karshe kuma a buga a buga ka je ka dawo sai kuma abubuwa sun matsale kuma a sake dawo ga Allah subhanahu wataala amma duk wanda ya mai da al'amarin shi ga Allah sai Allah subhanahu wataala ya shirin masa gaba wanda kuma ya mai da al'amarin shi gare shi sai Allah kyale shi ga kansa ba ya fil ma'asiya sai ga mutum ya abuka a cikin sabon Allah subhanahu wataala fayu'aqibuhu ta'ala ala zalika saboda haka sai Allah subhanahu ta'ala ya kama ku kuma akan wannan laifi akan wannan zunubi akan wannan sabo ya maka ukuba akai bi an yaqau fi ma'asiyatil ukhra ma'ana sai mutum ya aibka cikin wata sabon daban kana cikin wani sabon sai kuma wani sabon kana cikin wani kamun na Allah na punishment wani ciwo ne matsala ce damuwa ce da sauransu maimakon ku koma ga Allah subhanahu wataala sai ga mutum ya sake dirmiya ya koma kuma gidan shirka boka ne malan tsubu da sauransu kana cikin wani bala'i wanda ya kamata ka koma ga Allah Allah ya yi maka damuwar to a lokacin kuma sai shedan ya ƙara rikita ka sai ka sake ta ga wani ya tashi ya mutu ya taso ga gobe da nisa ga sha magani yanzu da sauransu maimakon kasan ba mai dorawa sai Allah kuma ba mai yayewa sai Allah duk damuwa da mutum ya cike ciki ba wanda ya sai yayi masa sai Allah to sai ka bar Allah ka dogara kanka sai Allah ya kyale ka ga kanka fal mu'minu yarda bi qada'illahi wa qadarihi shi mu'mini yana yarda da kaddarar Allah da hukuncinsa sa لأنه يؤمن أنه عدل وحكمة domin shi mumini ya imani cewa Allah subhanahu kadara Allah da hukuncinsa adalci ne da hikima kama sabaka bayanuhu kamar yadda bayanin shi gabata wa ya'lamu annama asabahu min masa'ibil amrad mumini na kwarai yana sane da cewa duk abin da ya same shi na masifu wa amradin da rashin lafiya ciwuka wa gairi ha da waɗansunsu mimma ya karahu na daga abin da ɗan adam yake kyama wanda baya so annahu bi sababin maktasabahu minan zunub cewa wannan abu da ya aikata sanadiyar abin da ya kamfatar wa kansa ne na daga zunubai qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ce duk abin da ya same ku na musiba to sakamakon abin da hannayenku ne ta aikata wa ya'fu an kasir amma a haka ma wai Allah yana yafi da yawa inda Allah baya yafiya to da dan adam da zai shiga rahamar Allah ba wa qala ta'ala Allah ya sake cewa ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك Allah ce duk abin da ya same ka ya kai dan adam na alheri to fa min Allah daga Allah subhanahu wataala duk wani abu da ya same ka kyakkyawa to daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma duk abin da ya same ka mummuna daga kanka ne daga gare ka ne ma'ana kai ne ka kauce wa hanya kai ne ka saba wa Allah subhanahu wataala domin Allah ya hana sai kake wa ƙala jalla wa'ala Allah ya sake cewa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki na ƙware to ga kansa ne ba ladan ba wai aikin da ka aikata na ƙware ba wai ladan zai kai ga Allah ba ko kuma wai amfanin zai kai ga Allah ba ne ba a'a kai abin da ake son da'a na a gare ka da biyayya wa man asa fa alaiha wanda ya mumuna wanda ya munana to fa alaiha sakamakon shi ma dai gare shi ne wa ma rabbuka bi zallami lil abid ubangijinka bai kasance mai zaluncin bawa ba to wa idza radiya bi qada'illahi wa qadarihi yanzu idan bawa ya yarda da kadarar Allah da hukuncinsa fa innahu bi iznillahi sayajidu sa'adata wa lazzatul iman to da iznin Allah wannan bawa zai samu lazzatul iman dadin imani amfanin imani shi ne mutum ya samu sa'ada gidan aljanna wa ƙaduru ya muslim an ibn abbas bin abdulmutallab annahu sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul za ka ɗa'amul iman marradiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun a rawato hadisi warwar muslim imam muslim ya rawato hadisi ana abbas bin abdulmutallab daga abbas babban manzala sallallahu alaihi wasallama kuma sahabin manzala sallallahu alaihi wasallama abbas dan abdulmutallab annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kula abbas ya ce ya ji manzon allah mai tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa za ka da'amul iman ya ɗanɗani daɗin imani waye wannan ya ce marradiya billahi rabban duk wanda ya rada Allah shine ubangiji babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ya tsaya ga Allah kawai wabil islam dinan ya yarda da cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya shine addinin da zai tsiratar da mutum gobe kiyama ya tsaya akai babu ƙari wabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun kuma yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsaya akan wannan akida to haƙiƙa manzon Allah ce wannan mutum ya dandani dadin imani ma'ana wannan mutumin mumini ne na kwarai in har mutum ya mutu a kan wannan akida to haƙiƙa ya mutu dan aljanna mumini Allah ka mana muwafaka ana ya kamata kuma mu tsaya sai mu tashi wa haza wal imani wal qada insha Allah da fata abun kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatocin da alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon gushe mata wasu bahanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh